سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام إن الأصل في الأذان أنه جعل للإعلام بدخول وقت الصلاة فلا يجزئ الأذان قبل دخول الوقت إلا في صلاة الفجر خاصة فإنه يجزئ الأذان لها قبل دخول وقتها لأن وقت الفجر بالذات وقت النوم والناس رقود يحتاجون إلى التأذين قبل دخول وقت الصلاة لينتبه النائم ويتأهب للصلاة بخلاف سائر الصلوات فالناس أيقاظ منتبهون ولا يؤذن لها قبل دخول الوقت لعدم الحاجة فالسنة الثابتة في هذا الصدد أن لهذا أن لصلاة الصبح أذانين أولهما قبل دخول وقت الصلاة وثانيهما بعد دخول الوقت وأن التثويب وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لا يكون إلا في الأذان الأول لإيقاظ النائم أما الأذان الثاني فلا يكون إلا بعد دخول الوقت كذلك لا يكون فيه التثويب كبقية الأذانات في الصلوات الأربع الباقية يروي الإمام النسائي وابن البارود في المنتقى والبيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا لا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم قال الألامة القاضي إياض في شرح هذا الحديث في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم ففيه جواز الأذان للصبح قبل وقتها للاستعداد لها لمن عليه طهر أو طلب مائه وهي مقتصة بذلك من بين سائر الصلوات وهو قول كافة العلماء خلافا لأبي حنيفة والثوري وقال الحافظ عبد الرحمن بن عامر أبو الفرج بن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري وقد أعلل النبي صلى الله عليه وسلم أذان بلال فقال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم وهذا المعنى لا يوجد في غير صلاة الصبح ولا روي غير الصبح أنه أذن على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين قال الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني في كتابه سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي الحديث شرعية الأذان قبل الفجر لا لما شرع له الأذان فإن الأذان شرع كما سلف للإعلام بدخول الوقت ولدعاء السامعين لحضور الصلاة وهذا الأذان الذي قبل الفجر قد أخبر صلى الله عليه وسلم بوجه شرعيته بقوله ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم رواه الجماعة إلا الترمذي والقائم هو الذي يصلي صلاة الليل فرجوعه عوده إلى نومه أو قعوده عن صلاته إذا سمع الأذان فليس للإيلام بدخول وقت ولا لحضور الصلاة وإنما هو كالتسبيحة الأخيرة التي تفعل في هذه الأعصار غايته أنه كان بألفاظ الأذان انتهى كلام الصنعاني رحمه الله ويروي الإمام النسائي وأبو يعلى الموصلي في المعجم والطحاوي في شرح مشكل الآثار وهو صحيح بطرقه عن أبي مهذورة رضي الله عنه قال كنت أؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فكنت أقول في أذان الفجر الأول حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله انتهى وفي رواية أحمد في المسند والطبراني في الكبير وعبد الرزاق في المصنف بلفظ كنت أؤذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فإذا قلت حي على الفلاح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الأذان الأول انتهى قال الصنعاني في سبل السلام وفي رواية النسائي الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الصبح وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات قال ابن رسلان وصحح هذه الرواية ابن خزيمة قال فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم وأما الأذان الثاني فإنه علام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة انتهى كلامه وقال الشيخ معمود محمد خطاب السبكي في كتابه المنهل الأزب المورد شر سنن الإمام أبي داود قال ابن رسلان وصحح هذه الرواية ابن خزيمة قال فشرعية التثويب إنما في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم وأما الأذان الثاني فإنه إيلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة انتهى وروى محمد بن إسحاق النيسابوري في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار والبيهقي في السنن الكبرى بإسناد حسن النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وصححه بدر الدين العيني محمود بن أحمد الحلبي في كتابه نخب الأفكار في تنقيه مباني الأخبار في شرح معاني الآثار قال الإمام الألباني في كتابه تمام المنة قلت إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بناوي ربع ساعة تقريبا لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين رواه البيهقي وكذا الطهاوي في شرح المعاني وإسناده حسن كما قال الحافظ وحديث أبي محذورة مطلق وهو يشمل الأذانين لكن الأذان الثاني غير مراد لأنه جاء مقيدا في رواية أخرى بلفظ وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم إلى أن قال وعلى هذا ليس الصلاة خير من النوم من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم انتهى كلام الألباني وقال أيضا في في الكتاب المذكور ومما سبق يتبين أن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة وتزداد المخالفة حين يؤرضون عن الأذان عن الأذان الأول بالكلية ويصرون على التثويب في الثاني فما أحراهم بقوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير لو كانوا يعلمون انتهى كلام الألباني إخوة الإيمان وقد ذهب بعض الناس إلى أن التثويب يكون في الأذان الثاني أي في الأذان الذي يكون بعد دخول وقت صلاة الصبح وذلك لأمرين الأمر الأول أن لفظة الأول تعني الأول بالنسبة للإقامة وتكون الإقامة هي الأذان هي الأذان الثاني لأنه ورد في السنة الصحيحة تسمية الإقامة أذانا وهي بين كل أذانين صلاة الأمر الثاني جاء التصريح في بعض الأحاديث الصحيحة بأن هذا التصويب يؤتى به في أذان الصبح وأذان الفجر وصلاة الغداة وهي ألفاظ تدل على أن التصويب يكون بعد دخول وقت الصلاة والأذان الذي يكون آخر الليل يكون قبل دخول وقت الصلاة فهو ليس أذانا لصلاة الصبح وإنما هو ليرجع القائم ويوقظ النائم ومما لا شك فيه أن هذه الهجة عند التأمل لا تعدو أن تكون ضعيفة وهي وهي كما ترون استعمال للمثنى التغليبي مع وجود لبس بين وهو مما لا يقبله العقل فإنك لا تستعمل لفظة الأخضران في العشب والشجر في حبرة الأشبين مع الشجر الواحد ولا تستعمل لفظة الأسودان في الحية والأقرب في حضرة الحيتين مع الأقرب الواحد ولا تستعمل لفظة الأذلان في الهمار والوتد في حبرة الهمارين مع الوتد الواحد ولا تستعمل لفظة الأخبثان في السهر والضجر في حبرة السهرين مع الضجر الواحد ولا تستعمل لفظة الأقبثان في الأرق والقلق في هضرة الأرقين مع القلق الواحد ولا تستعمل لفظة الأخبثان في البول والغائض في هضرة البولين مع الغائض الواحد ولا تستعمل لفظة الأبيضان في الشهم والشباب في هبرة الشهمين مع الشباب الواحد ولا تستعمل لفظة الأبيضان في اللبن والماء في هبرة اللبنين مع الماء الواحد ولا تستعمل لفظة الأبيضان في السيف والسنان في هبرة السيفين مع السنان الواحد ولا تستعمل لفظة الأحمران في اللحم والخمر في هبرة اللحمين مع الخمر الواحد وهكذا لا ينبغي أن تستعمل لفظة الأذانان في حبرة الأذانين للصبح مع الإقامة الواحدة له نسأل الله تعالى أن يفهمنا في الدين ويجعلنا هداة مهتدين ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إخوة الإسلام إن المواطنين النيجيريين يمرون بأيام صعبة من الناحية المعيشية والاقتصادية والأمنية ولا شك أن ذلك سنة من السنن الإلهية التي سبب معظمها عائد إلى صنع البشر وما يقترفه من الشر وأن هذه السنن قد تصيب بلدانا يرأسها صالحون مشفقون على مواطنيهم وقد تصيب بلدانا طالحون بلدانا طالحون ظالمون لمواطنيهم أي رأسها طالحون ظالمون لمواطنيهم وفي أيام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ثمانية عشرة من الهجرة النبوية حلت بأهل الحجاز ظروف قاسية ومعيشة صعبة سميت تلك الفترة بآم الرمادة فقد كانت فترة شديدة ومصبغة عامة حيث منئ فيها أهل الحجاز غيث السماء لمدة عامين أو ثلاثة فاضطرت الأرض من شدة الجدب وكان الغبار يرتفع بين السماء والأرض كالرمات كما روي ذلك في الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح آمالنا ويرزقنا اتباع سنة نبينا في كل صغيرة وكبيرة ويوفق رئيس بلادنا بتوفيقه ويؤيده بتأييد ويرزقه بطانة صالحة ويسدد خطاه في جميع أعماله ونسأله أن يوفق حكام ولاياتنا في جميع أعمالهم وخدماتهم ونسأله سبحانه أن يعيد لبلادنا عافيتها وصحتها وقوة اقتصادها وعملتها ويرفع عنا الجهد وضيق الرزق ونبد العيش ويكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره ويجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين ويرفع عنا الغلا ويزيل عنا الفقر ويذهب عنا الجوع ويقضي على المجرمين المقتطفين وجميع أصناف الإرهابيين إنه سميع مجيب الدعوات بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم مسلمي شي كيران صلى an shar'anta shi ne saboda sanar da al'ummar musulmi cewa lokacin sallah ya shigo saboda haka su yi harama wato su ba da farale duk kiran sallan da aka yi kafin shigowar lokaci to wannan kiran sallah bai yi ba dole a sake shi sai dai sallar asuba ita sallar asuba ana mata kiran sallah biyu ne na farko kafin lokacinta ya shigo na biyun kuma bayan lokacin nata ya shigo shi na farkon hikimar yinsa shine a tada mafi yawan al'ummar musulmi daga barci domin su kimtsa wato su tafi masallaci a kuma gaya musu cewa ko kuma a gaya musu cewa masu nafilar dare sai su tsayar da nafilolin haka domin su kimtsa wa sallar asuba wannan shine yasa ake ƙara lafazin as-salatu khairun minan nawm har so biyu a cikinsa da wannan za a fahimci cewa kure ne ai as-salatu khairun minan naumi a cikin kiran sallah na ƙarshe bayan kusan dukkan mutane suna cikin masallaci imamun nasa'i ya ruwaito hadisi na 641 da imam barud cikin muntaka hadisi na 382 da imamul baihaqi cikin sunan hadisi na 800 hadisi na 821 da isnadi sahihi daga abdullah bin mas'ud Allah ya kara masa yarda cewa annabi mai tsira da amincin Allah ya ce bilal yana kiran sallah cikin dare domin ya farkar da mai barcin ku ya kuma dawo da mai nafilan dare kusa da shimfidarsa intaha iyab al-yahsubi al-maliki wa al-qadi iyab a cikin littafinsa ilamul mu'lim wato shari sahih muslim a mujallade na hudu shafi na 27 ya ce akwai halaccin kiran sallar asuba tun kafin lokacin ta ya shigo saboda wanda ke bukatar wankan tsarki ya yi mai neman ruwa ya nema asuba ce kadai aka keɓe da irin wannan kiran sallah a cikin sallolin da ake da su wannan shi ne abinda dukkan malamai suka ce in banda abu hanifa da sauri ƙarshen maganar ƙadiyya kenan shi ma ibnu rajab alhambali a lokacin da yake wa hadisin sharha a cikin littafin safatul bari a mujalladi na shida na biyar shafi na ɗari biyu da casa'in ya ce annabi mai tsira da amincin Allah ya bayar da dalilin da ya sa bilal yake kiran sallar asuba kafin shigowar lokaci inda ya ce domin ya dawo da mai nafilan daren ku kusa da shimfiɗa ya kuma farkar da mai barcin ku wannan ma'ana ba a samunta cikin wani sallar asuba ba kuma ruwaito ba a zaman annabi mai tsira da amincin Allah cewa an yi wani sallan an yi wa wani sallan asuba a kiran sallah sau biyu shi ma al'amir muhammad wato mai littafin subulus salam ya ce a cikin littafin nasa a cikin wannan hadisi akwai shar'anta yin kiran sallah kafin fitowar alfijir ba wai don abinda aka shar'anta kiran sallah saboda shi ba a'a domin an shar'anta kiran sallah ne saboda sanar da jama'a cewa lokacin sallah ya shigo kuma saboda waɗanda suka ji kiran sallah su zo sallah amma shi wancan wato wannan kiran sallah da ake da su ba kiran sallah ne da ake yin shi kafin fitowar alfijir annabi mai tsira da amincin Allah ya bayar da labarin cewa an shar'anta shi ne domin a tayar da mai barci daga cikinku ya kuma dawo wata kiran sallah ya kuma dawo da mai nafilan dare kusa da shimfiɗarsa shi wannan hadisi dukkan malaman hadisi sun ruwaito shi in ban da tirmidhi mai tsayuwar dare shine mai sallar nafilar dare dawowarsa tana nufin komawarsa zuwa barci ko kuwa barin nafilar daren a lokacin da ya ji kiran sallan farko domin wato ita kirar ba ta sanar da cewa lokacin asuba ya shigo amma tana sanar da cewa a tashi ne a kimtsa lokacin asuba din yana dab da shigowa hakanan imamun nasa'i ya ruwaito hadisi na 1623 da abu ya'ala al-mausili a cikin al-mu'jam hadisi na 136 da at-tahawi cikin sharh mushkilul athar hadisi na 680 wato kuma hadisi ingantacce da an aka tattara ruwayoyinsa daga sahabi Allah ya ƙara masa yarda ya ce, Na kasance, ina yi wa annabi mai tsira da amincin Allah kiran sallah, wato abu mazura, sahabi abu mazura. Ya ce, Na kasance, ina yi wa annabi mai tsira da amincin Allah kiran sallah. Na kasance ina cewa a cikin kiran asuba na farko, Hayya alassala, حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله انتهى أتكر وائر أحمد نحديث أتكر مسنة حديث ندبوب مشابير دري أكود سبعين تقوس طبراني تكن المؤجم الكبير حديث ندبو شرد دري بكو دا تلاتين تقوس عبد الرزاق تكن مصنف حديثي ندبو دري تقوس دا عشرين دا ya zo da lafazin na kasance ina kiran sallah a zamanin annabi mai tsira da amincin Allah a sallar asuba idan na ce hayya alal fala sai na ce as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm a kiran sallan farko intaha sananiya ce a cikin subulus salam a cikin ruwayar nasa'i as-salatu khairun minan nawm a cikin kiran sallan farko a sallar asuba tabbas a cikin hakan akwai kayyade abinda wasu ruwayoyin suka bar shi a sake ibnu raslan ya ce ibnu khuzaima ya inganta wannan ruwayar yace shar'anta as-salatu khairun minan nawm a cikin kiran sallan farko ne na asuba saboda ana yin shi ne domin tayar da mai barci amma kira na biyu ana yin shi ne saboda sanar da wa jama'a cewa lokacin sallah ya shigo da kuma kiransu zuwa sallah intaha muhammadu sufki a lokacin da yake wa wannan hadisi sharha cikin littafinsa wato ya ce ibn raslan ya ce ibn kuzaima ya inganta wannan ruwayar ya ce shar'anta as-salatu khairun minan nawmi a cikin kiran sallan farko ne na asuba saboda ana yin sa ne domin tayar da mai barci amma kira na biyu ana yin shi ne saboda sanarwa jama'a cewa lokacin sallah ya shigo da kuma kiransu zuwa sallah har yau muhammad bin ishaq ya ruwaito wato cikin musnad hadisi na 47 da tahawi cikin sharh mushkilal mushkilul athar hadisi na 682 da kuma sharh ma'anil athar hadisi na 842 da baihaqi a cikin as-sunan al-kubra hadisi na 1986 da isnadi hasan daga sahabi abdullah bin umar yace as-salatu khairun minan naumi as-salatu khairun minan naumi ya kasance ne a cikin kiran sallah na farko wato abin nan bayan fala wannan hadisi badruddin al-aini ya inganta shi cikin littafin abin nan an-nukhab sannan imam al-albani ya ce cikin littafinsa tamamul minna a shafi na 146 ya ce na ce ana shara'anta wato yin assalatu khairun minan naumi ne a cikin kiran sallan farko na asuba wanda yake kasancewa kafin shigowar lokaci kamar da minti goma sha hudu haka saboda hadisin abdullahi bin umar allah ya kara masa yarda ya ce assalatu khairun minan naumi sau biyu ya kasance ne a kiran farko bayan alfala wato hayya alfala bai haƙi ya ruwaito shi cikin abin nan cikin littafinsa hakanan bahawi cikin sharhu ma'anil asar kuma isnadinsa yana da kyau kamar yadda hafiz ya ce hadisin abu abin nan mahzura sakakke ne sakakke ne zai hada kiran sallah biyu ne duka to amma kiran sallah na biyun ba shi ne ake nufi ba domin shi ya zo ne a ƙayyade cikin wata ruwaya daban a bisa lafazin idan ka kira idan idan ka yi kiran farko na asuba sai ka ce assalatu khairun minan nawmi assalatu khairun minan naw a bisa wannan assalatu khairun minan nawmi baya daga cikin lafuzan da aka shar'anta domin kiran mutane zuwa ga sallah ko sanar da su cewa lokacin sallah yayi a'a lafuza ne da aka shar'anta domin tada mai barci har yanzu Imam albani ya sake cewa a shafi na 144 na wannan littafin nasu tamamul minna yana bayyana daga abin da ya gabata cewa yin as-salatu khairu minan naumi a kira na biyu na asuba bid'a ce da ta saba wa sunna kuma saba wa sunnar tana tsananta a lokacin da za a ma daina yin kiran sallah na farkon dungurungum a koma yin na biyun kawai tare kuma da yin as-salatu khairu minan nawmi a cikin sa yan wa musulmi wasu mutane sun tafi akan cewa kiran sallah wato kiran salar asuba na biyu a nan ne ake assalatu khairun minan naumi kamar yadda muka tashi muka tarar tun muna kanana kuma kamar yadda yake da yawa a cikin masallacin al'ummar musulmi a duniya wanda ko wannan kure ne saboda abubuwa guda biyu abu na farko sun yi tawili su masu yin assalatu khairun minan naumi a kiran sallan ƙarshe sun yi tawili suka ce kiran farko da hadisi ya yi magana a kansa yana nufin kira na biyu ne wato a gurinsu kiran sallan asuba na farko baya cikin lissafin hadisin a wurinsu abin da yake cikin lissafin hadisi shine kira na biyu da kuma ikama wato ikama ita ce kiran sallan farko ikama ita ce kiran sallah na biyu sa'annan asalin kiran sallah kuma bayan alfijir ya keto shine kiran sallar na farko lissafin da suka dauka kenan hujjar su ita ce ai hadisi yazo ana cewa tsakanin dukkan kiran sallah biyu akwai nafila kuma annabi yana nufin kiran sallah biyu anan iqama ko kuma kiran sallah da kuma iqama kafin liman yayi kabbarar harama to wannan hujja ta su hujja ce gaskiya mai rauni kamar da muka ce saboda dalilin cewa a ce assalatu khairun minan naumi za a fassara shi ne da cewa a kiran sallan ƙarshe ake yi sannan sallan kiran ƙarshe yanzu a daina kiransa sallan kiran ƙarshe sallan kiran sallan ƙarshe a kira shi kiran salla na farko sai a ci kuma a ce da iƙama ya zama to kiran salla na biyu idan mun ɗauki wannan kenan ashe kowace sallah ma banda asuban ana musu kiran sallah biyu ne domin akwai kiran sallah sannan kuma akwai ikama sannan kuma har yanzu asuba za mu ɗauka kenan tana da kiran sallah uku ga kiran sallan farko wanda su yanzu ba su sashi a cikin lissafi gaba ɗaya ga kuma kiran sallah na ƙarshe wanda a wurinsu shi ne kiran sallah na biyu na farko sai kuma ga ikama wanda a wurinsu shi ma kiran sallah ne ya zama to kiran sallah uku to irin wannan lissafi gaskiya akwai gwaranci a ciki kuma ba yadda masu hankali za su fahimci wannan babu shakka akwai wasu abubuwa da larabawa suke hada su wani lokaci saboda wata kama da suke da ita su hada su cikin sunan su dauki sunan ɗaya su rika kiransa da shi amma suna haka ne a lokacin da ba zai kawo masu sauraro rikici ba kamar uwa da uba wani lokaci sukan ce ubanni biyu suna nufin uwa da kuma uba su ce ubanni biyu amma sukan faɗi haka lokacin da mai sauraro zai fahimci cewa ana nufin uba ne namiji da kuma uwa mace a lokacin da za a samu rikici ba a amfani da irin wannan lafazi akan kira rana da wata a ce watanni biyu amma a lokacin da mai sauraro ba zai samu rikici ba wannan uslubi yana nan a larabci an san da shi sosai kamar yadda muka yi bayani a mu ta larabci mun yi cikakken bayani wanda wani ana kiransa almusannat taglibi almusannat taglibi yana da ka'ida a wannan yanayi na kiran sallar asuba duk da hadisi ya bayyana da dalilin da ya sa za a yi assalatu a kiran sallan farko kai da ma dalilin da ya sa ake kiran sallah biyu a sallar asuba kawai kiran sallan farko tun kafin lokaci ya yi kamar yadda annabi ya ce domin ladan ya tada mai baccinku sannan kuma mai kuma nafilanku shi kuma a komar da shi wato a kusantar da shi ko dai zuwa ga kimtsawa domin ya san cewa yanzu dare na lokacin na filfilin dare ya zo dab da karewa saboda haka sai ya sake shiri kuma domin tinkarar asuba ko kuma ya je ya dan kwanta kaɗan ya yi bacci domin ya samu ƙarfi ta yadda idan asuba ta shigo ya tashi ya kira sallah hikimomin nan guda biyu su ne annabi ya ambata da a game da dalilin kiran sallah da ake yi a lokacin sallah asuba kafin lokacin ta shigo wannan abu yana nan wadi a rubuce cikin hadisai sannan kuma idan alfijir ya keto za a kira sallah amma kuma duk da haka ka jahilci wancan kiran sallan ka ce yanzu kiran sallan nan da aka yi shine kiran sallan farko na biyu kuma shine ikama to ikama kuma fa menene ita me za a kira ta bayan sunanta na ikama za a kira kiran sallah ba za a kira ta kiran sallah wannan islahi kamar da muka ce na almusannar taglibi yana zuwa ne lokacin da mai sauraro ba zai samu rikici ba wurin fahimtar abinda mai magana yake faɗa a kuma wannan ƙadiyya ta sallar asuba babu shakka za ka samu mutane cikin rikici saura gaskiyar lamari shine alhamdulillah mutane dai suna fahimtar abin to amma saboda yawanci abubuwa da aka saba da su shekara da shekaru har yanzu za ka riƙa jin cewa mutane ba za su yi ba za ka je sun yi assalatu ba cikin kiran sallah asuba sai a kiran sallah na na biyu wanda shine asalin kiran sallah din wanda ake yi domin a faɗakar da mutane lokacin sallah ya shigo a cikin sa ne kuma zaka ji suna cewa as-salatu khairun minan nam naum baya ma wata kila duka yawancin mamu kusan rabin suna cikin masallaci ya rika cewa as-salatu khairun minan nam gaskiya wannan babu hikima saboda haka dan don Allah ai kokari a gyara addini har kullum hujja ita ce addini ba wai ko an jima ana yi ba ko kuma abinda muka tarar da iyayenmu da kakanninmu suna yi ba wa musulmai bayan wannan kamar da kuka sani a yanayin da ake ciki dai a yanzu a ƙasarmu Najeriya ƙasarmu da babu wata ƙasa kuma sai ita babu shakka ana cikin yanayi na tsanani sosai tattalin arzikinmu ya yi rauni kudaden ƙasarmu darajarsu ta zube ga farashin fetur cire tallafi da aka yi wanda kuma tilas ne a cire tallafin tabbas domin laraba suna cewa faƙi da sha'ila yotsi ko ma wane ne yake kan mulki ko ma wane ne a yanzu dai a Najeriya ba yi da ƙarfin da zai ba da tallafin fetur wannan shine gaskiyar lamarin menene yasa ƙarfin Najeriya ya kare da ba za su iya ba da tallafi ba wannan kuma menene dalilinsa amma dai waƙin shine gwamnati ba ta isa ba ta ce za ta biya wa ɗan Najeriya tallafin fetur da aka samu taba an laifukan masu laifukan sun sani akwai mahukunta da kuma har yau har gobe ana irin wannan barnar da kuma fasidai daga cikin 'yan kasuwa da sauransu wanda har ya zamanto tallafin da najeriya take bayarwa domin yayanta kusan ya zamanto tana ciyar da ma duk kasashe makwabta watakila daga nan har ghana wanda tsakaninmu da ita wajen kasashe guda biyu ba mamakin gaji cewa wato kaga cewa ana simogalin fetur ɗin najeriya zuwa can domin in aka kai shi duk wahalar da aka sha sai ya fi fetur ɗin asalin ganan arha a wurinsu wannan laifuka an yi su ko ma dai wane ne ya yi su waɗanne ne da waɗanne da suka yi su waƙi dai babu wannan ƙarfi kuma cire tallafin ya zama to mana bambara bai wani abu da ba mu shirya masa ba ba a yi tsammaninsa ba saboda haka muna cikin yanayi na wahala ba maganan ma abinci ba masu ɗan abincin daidai gurgudu ko kuɗin mai da zai kai yaransu makaranta wasu makarantunsu tsakaninsu da gidajensu ya kai kilomita uku ko kilomita biyu kullum direba ne zai kai yaran to masu irin wannan faka sani duk rana kusan abin da mai motan za ta ci a kai yara aje watakila wasu yaran suna za a kai su abin nan wata motar za ta kai yara wajen kashi biyu makarantu biyu sai ya kashe dubu goma alal lakalli kowace rana saboda haka wahalhalun suna nan da yawa mun san wannan amma da wannan halin da muka samu kanmu a ce kenan kuma kasar mu ce me halli halli dole mu yi muraji'ar duka ɗabi'un daga shugabannin mu har zuwa na ƙasa kowanne ne ya san irin laifukan sa kowa gyara ya sani kowa bata ya sani kuma dama mu ina ga babbar mushkilar mu tun da aka samu yanci irin su sardauna ɗin suka tafi daga nan kuma abubuwa suka yi ta dagulewa ya zamanto ba maganar kishin ƙasa kowa abin da ya shiga hannunsa mallakansa ne kowa ba ya tuna na ƙasa da shi abubuwa suka tafi har najeriyar ma kowa yana ga cewa daga cikin burgewansa shi ne tsinewa najeriyar yana teburin mai shayi yana tsinewa najeriya aikinsa zai mai da wannan aikinsa ba tare da wata matsala idan ya samu wannan ƙasan waje yana iya kawo taɗin kushewa najeriya bai dame shi ba zanga-zangar da aka yi kwanakin ba na tsadar wahala wahalan tsadar rayuwa wasu wasu zanga-zanga suka ce suna rike da tutan tutar rasha wannan shi yake tabbatar da kololuwar mun yi sake shekara da shekaru babu kishin kasa tare da mu ai komin rintsi komin wahala wani ya daga tutar wata kasa a kasarsa a gabanin kyamara ya rika cewa kasar wata kasa yake nema ko ta zo ta mallake su ko ta zo ta yi menene yanzu kasar su shirme ne ba mai wannan sai mahaukaci ɗari bisa ɗari kuma duk an samu wannan sau da haka dole mawa kan mu kiyamun laili mun sani akwai wawaye da ƴan taratsi wanda ba fahimtar abin suke ba saboda sun jima ana ta musu sun tashi akan wannan gurbatacciyar tarbiyya ta rashin sanin kimar ƙasa da sauransu da nuna kishin ƙasa da kyau da ta halaye da yin duk abin da ya kamata saboda wannan ƙasar mu ce ba mala'iku za a turo su gina mana ita ba wasu duk wannan ba shine hankalin su ba su suna ga watakila wani ne da yake jagoranci to in wani ya tafi in wani wani ya zo me zaka tarar me zaka samu ai duk farin jinin buha tinubu da ƙuri'un da ya samu a inda ya samu ƙuri'a bai kai farin jinin buhari ba musamman a inda ya samu ƙuri'u a mai buhari ya yi fiye da abin da allah ya kaddara zai yi na sha zama mun sha zama da buhari daga cikin makon da yake raha da su ya rika cewa tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa zai duka ya sake mana fasara ce wallahi ni na jawo kaina kuma kasan nan irin yadda mutane suke abun abun akwai takaici kuma kuna iya lura ku dubi abin da buhari me buhari wani yunkuri ne bai ba yanzu magana kori fan din nan ya yi burin mutane a ba su kuɗaɗe su nomi abinci da sauransu a me ya faru haka mutane suka rarraba kuɗaɗe ku tambayi shugabannin rifan na nan taraba ina rifan maganar rifan ya kwana ku tambayi wanda suka ɗauki basu suka rifan rifan cikin har da akwai ustazai wasu mu daga cikin irin mu dai talakawa ba mu karɓi bashi amma akwai wasu ustazai da muka sani yan uwanmu almajirai wasu sun karɓa ɗan miliyon biyar miliyon goma na wane ne sauransu na tambaye su kwanakin ba ko wanda ya bada ko kobo kowa ce wallah bai samu biya ba wannan fajan ƙananan kenan da wannan hali ta ƙaƙa za mu yi ƙasar mu tafi dole ne mu roƙan mu kiyamun laile mu yi hankali wannan shine gaskiyar lamarin to Allah ka tausaya mana ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka tausaya mana ba don halayen mu ba kaiwa shugabannin mu jagoranci Allah ka dawo a ƙasar mu da ƙarfin tattalin arzikinta da ƙarfin kuɗaɗenta ka cusa mana kishin ƙasa ta yadda kowa inda yake zai yi aiki bisa ƙa'ida domin wannan ƙasa ta gero ya ubangiji mun kasa muna durƙusa a gaban ka ka taimake mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin yan kasuwa da noman manoman mu da kiwon makiyayan mu da karatun ɗan makarantar mu da komai namu ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون وقوموا إلى صلاتكم ناجم منا دا جنازة بان أن تاشي مباشرة أمباسدو أبنا ممني لو الله مثل الصواء إن أجزا مسلتي شأنه